بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين أيوم منا أشهد ترى دوت بيار هجرة مطاع الله صلى الله عليه وسلم لك مكة ومدينة شكرا تدخل إلى تريم كل ثلاثين تقر wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu miladiyya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya a aya ta ashirin da hudu a cikin suratul nisa shafi na tamanin da biyu a yau za mu tashi akan wannan aya da ya san Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunnan annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu a cikin addinin musulunci wal muhsanatu min al-nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم والمحصنات والنواب الستة أجل سماوا والأصل بين وانا آية مفصلة تفصلها تتفي ديدي سيمو حتى تدى آية تتجاوز إلى ما تفهمتي وانا والمحصنة وأطفل وأن تجمع بين الحسين سيرمتو والمحصنات من النساء wanda shi yasa nan wal muhsanat kan bihiri ko ba haka ba abinda muka saba da shi alqur'ani malamai sun bi daki daki daki daki yadda za a tantance dukkan al'amuran da suke da alaka da shi in muka tashi za mu ga kashi na farko shine harfan wanda an saukar da shi ne da harfa na larabci alif lam mim alif lam ra an san adadin kalmu harfa alqur'ani kawai sai malamai suka bi su binciki ai bayan daya akwai wata riwaya da aka wuce ga Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda take nuna cewa habba al-Qur'ani wato kai wato harafin dubu ɗari uku da hudu da ɗari bakwai da arba'in wannan sai ne daga cikin riwayoyin da aka wuce Ibn Abbas idan sai da mutu adadin habba al-Qur'ani malamai su tabbace abu na biyu sai ya rubuta kalmomin al-Qur'ani riwaya daga Ibn Mas'ud Allah ya kare ta gare shi yake cewa kalmomin al-Bukhari dubu saba'in da bakwai da ɗari tara da talatin da kaga an san adadin harkar al-Bukhari an san adadin kalmomin al-Bukhari to amma raba al-Bukhari daki daki kala kala daban daban an yi daban daban su zamanin sahabbai a wani su kasa ta kashi bakwai waɗansu kashi shida wasu kaza wasu kaza wanda ya ishi hali to sai aka samu na ibi shi ne fiya kuma sai ya zama ko alƙur'ani mun faɗi harfarsa mun faɗi kalmominsa kuma surorinsa a san ko sura da wani sura ɗari da goma sha hudu ko ba haka bane yana da nisbi sittin yana da nisbi ɗari da ashirin ko ba haka ba yana da rubu'i wato ɗari biyu da arba'in sannan kuma yana da sumuni ɗari hudu da haka ba da bambanci shi ke da kari shi da ke to a nan a cikin wani fara magana a kan shi kasancewa wal mufsiratu duk alamomi da suke hada alqur'ani mafi yawanci wato ga allo sai da wasu suna tsayawa inna allaha kana ghafurur rahima sai su tashi wal mufsiratu su su fara to amma alqur'ani mu'jiz to shi ga malamai suka ce ba a tashi in ka kawo juz'in wal mukhtarat sai ka hada shi da wal mukhtarat ka kana Allah ta da aikin hakima ka kai in ka tashi gobe in ka tura da sai ka tashi wal mukhtarat ka bin kuma amma ka ga da juz'i wani juz'i ma'ana dai ba ta shiga ba wani juz'i ma'ana dai ta to kaga kamar juz'i da kai karshen sura ya tsaya ka zo ka ga suratul al'a inna rabbaka karimu yaqa wa innahu la ghafurur rahim karshen juz'i in ka ga da yayi gobe bismillahir rahmanir rahim ka tashi islam bi ko ba haka ba amma akwai izini da in ka zo ƙarshen shi ka tsaya tare da fista tare da ma'ana bai dace ba wannan yana ɗaya daga cikin su ina ba ta mutunci dole na sai ka yi ƙoƙari ka san cewa in akwai wani abu ba ita ta kai da shi ka ga in ka ga ina ma haka da kuma wani ba ba ka tashi wani masara ina ba ta mutunci za ka ɗauke shi ne sai ka kawo kusan aya ko ba shi ne ko da ko ko ko in ka tsaya inna Allah kana da kuma wani ba sai ka koma ko riman alaikum ma har ku sanin ka ko ko ka tashi wani masara amma da ta kuwa kuskura ta raba ma'ana ta raba duk da yake bai yawancin alamun kuskura musamman akwai alaƙa ta ma'ana ba to amma in mutum ya san ya kamata ya biya shi ina ba ka amince Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da to dan haka dai aya ta ta ko idan alaikum ummahatukum an haramta musu iyaye malaman tafsiri suna kiran ummahat yana daga cikin kalmomi a cikin al-mubhama an gane ni kalmomin da suka zo mubhama harafin wanda ba a gane ma'anarsa ba hadis sura da malaman tafsiri shi ne wanda ya shafi kowa da kowa aka ce ummahatukum ba abin barka ba wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum duka wannan bayani shi ya gaba wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'akum wadanda suka shayar da ku ji bayani kan abin da ke da alaka da shi dukkan shi kuma ba abubiya ku ji ba abun ribar sai aka ce na da kuwa kuwa ummahatukum شنا بضمة ومشي لنا بالمعين أسلم مجالك حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم لو في أكا شاهي نكاح هو أكا شاهي الله حرمت عليكم شمس أمهاتكم أتكلم له وشي لنا بالمعين نائب الفاعل المقبل وبناتكم ما أقبل أن الشباب يتكفر وأخواتكم شباب أقبل وعماتكم وخالاتكم ضمة وبنات الأخ ضمة وبنات الأخت ضمة وأمهاتكم اللاتي أطعنكم تجاهكم المشاهدة شاعر wannan sai ya zamanto lokacin da mutum bai balaga ba bai kai inda za a yaye shi ba domin ba duk lokacin da mutum ya sha ruwa da ya shi kenan ya san da bai su suke ba da ba dalili kuma hadisi ya tabbata daga ummu salama da daga cikin masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya da hadisi Allah tabbata gare shi ya ce la yahrumu min al-bidahi illa ma fataqa al-sab'a babu abin da ke haramtawa da shayarwa sai wanda ya tsoto fata ya tage ko ya raba al-am'a wa usuli hadisi abin al-farqu shine rabawa awalan yara alladhina kafaru min as-samawati wal ardi kanat rafqan wa fatahnaha kenan ya wata wato bai kai inda za a yaye shi daga nono ba to shi wanda shi ne kike sha ake cewa ya haka da wani sura ba da wani lokacin ma ya ce a in mutum ya zo ya sha nono ba da shi ke ka harka da shi alhali ko mutum bai yi wa ya aure sai ya mutu ya balaga ya za a yi harka da shi wannan ba ya ba ga wannan manowar كلوا والمروان بجوجة حديث من الله صلى الله عليه وسلم إلا ما فتق الأفعاء حتى ما فتق الفريسي سي وانت يدرسوا يا كيتا يا تتقل جير تنبيه وجهدي وكان قبل الفطام يدرسوا كافر حياي حياو حديث من الله صلى الله عليه وسلم ومن تفتك إن كفتك إمام الترمذي يفتن وتشهد to wannan kuma sai abin mushkila guda shin babban mutum idan ya sha nonon wata mata da niyyar an yi niyyar ya harfa gare ta ya harfa ko bai harfa wannan kun tsara ta wanda har yanzu tun zamanin sahabbai za mu ce akwai babani ila yau da domin akwai a cikin ita da ta rasu wata mata wata mata ana ce mata sahla bintu suhai ta zo ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata abi Hudayfa tace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna kunna nawa saliman wala wani ne ana kira su sa'in kamar ne da kake rikon tsara na taballi da ke wannan tsari kashe matsayin tsara wa kana ya ubi ba'i ya kasance yana zama tare da mutum cikin gida guda wa abin ku zai fara abin ku zai fara abin ku fi baitin wahid a cikin gida guda wa yarani kullan yana da gida wani lokaci ba su zuciya ina tare da zuciya wanda ta zama gida ya ya za a yi wa qad anzala Allahu azza wa jalla fihi ma qad alim sai ko Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fassara abin da ka san da shi a gaba al'amari ƴaƴan da ba ya ya bane ya ya za a yi fa kai fa shayar da shi nono kaga babban mutum yana da aure fa amma aka fassara fa ala sai ya zama kuta shayar da shi biyar shi ke nan sai an sake ta fakari ko sai su wani to wannan shi ya kawo sabani da tsakanin malamai a cikin lokacin da muke domin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tana ganin ko ya ko gobe aka ba mutum nono dalilin da haramta ko ya haramta su ko sauran ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai suka yi doki cewa wannan rukhsa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata to daga nan aka rubuta ba har yau akwai masu ba da fatawar cewa in an yi niyya da wannan niyya aka ba shi wanda zai hauka wadansu kuma suna cewa a'a ba zai hauka ba amma a ce in mutum ya sha nonon mata sai ta haka da shi da babu kuma wata gurguwar cinta ce wadda ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Musa Ashari suka cewa wai ya ce wani mutum ya tazo da mamashi ne shi ka arfa ne alhali an gaya wa ibnu abbas ya ce mishi kai kuskure domin ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin musa ashhadu ya dawo wannan ba ko a cikin wannan rubutu ce to dan in ka shi dawo wannan ba dawa ku zo ku raba aure cikin lokaci ko kuma da harka da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta Allah ya rubuta to dan haka ka a takaice dai sai ka jira ma abu fi wannan wa akhwatukum min al-radha'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ikum allati fi hujubikum نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم kun ga duk wannan ismi ismi to wal mufsalat asli ne wa an tajma'u bayna al-ukhtay ina ba ta ci tun da shugaba abu ne nan sai kai tafi an harfu nasb tajma'u fi'l mudari mawsufun bi an wa alamatu nasbihi hadd an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wa an wal fi'l ba'daha في تقدير مصدر مرتبط تقديره والجمع شيء لك فتراوى دول كتابه كي أبدو والمحسنة والجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما هو أن أنا أرى سأكتي والمحصنات من النساء والمحصنات أضفي على بيت الإسماء قال أنا بأكد إلى المحصنات ومن كلمة الإحصان في اللغة تنبه المنع شيء حج أبي يزمت كاريا mun yi bayanin da gari ta hanci al-bukhara shi ya zama wasu da kai sai suka fassara shi abin da ake nisa al-bukhara su ne mata waɗanda suka kare da su da kai mata al-bukhara a cikin al-qur'ani da da mata guda uku wanda kuma da mutum ce da mata guda uku kana da kuma da ana ta al-hibba kare kai kamar da Allah ce muhsanati غير مصابحات ولا متخذات أخلاق ولا متخذ أخلاق من الزوجين سورة وأنبارية سنقوم بذلك الذرية shi ne mutumin da yake ɗaba bawa ina ba ta hukunci wa in za ku cikin da fa in adaina bi fahishati fa alayhi da su ba da musulmi da Allah to wani lokacin da ran mace mai azu mai bai wal musalatu bil nisa wa usba da su wani lokacin da ran musulunta wa in za ku cikin da aiki da aslam to shi yasa ba da kace wannan kalma ta yi istiraki amma a duba duk wannan tana nuna wani abu yana har wani in muka dauke shi alkifa kare domin mutumin da yake kare kashi ya san mutuncin kashi a kare shi kare kenan alkifa san da abin da ku ko bin in muka fassara shi da alhurriya domin alhurriya kan ga ubin da fada ko fil ghaib dika kan da cewa kada ya hana wani ya yi abin da ya gina mana haka in kuka ce al-islam al-islam san da abin da kashi kabira musulunci yana da biyo ba su shawo da kuma musulunci aw kai ce ke da al-sulma wannan duka za ta iya duka su amma a nan a tafsiri wanda ya za ka duka kaga dole sai mun kokari mun san wanda za ka duka da cikin su to sai wannan kuma da suka ce nan al-musalla duk mata su yi da cikin wannan kenan fassara a wurin ga mata wanda suke ƴaƴa ga mata wanda suke masu aure ga mata waɗanda suke sun kare da su ga waɗanda ma ba su sun shirka kenan wal musalla min nisa an halatta mu an haramta muku dukkan mata ko aure illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku kan mallaka damar ku kan mallaka bi mithli yamin aw bi aqli sabil ya zama ko damar ku kan mallaki mata ta hanyar bauta ko ko ta hanyar aure su sun ku shi dukkan mata duniya ne malamai suka ce a'a mithli yamin bai taɓa zuwa cikin alƙur'ani sai da mulki sai da nufin bauta da haka wanda fasara ba su ba a yi da ba wadansu ba su ce a illa ma mana kan aimanukum abin da bibi ba ta yaya idan an halatta muku alharabi alharba ka aure ba ce ku illa ma mana kan aimanukum to din suka yi ba za a kara ba sai dai ya zama ku bai a gari amma da ce mafi inganci shi ne abin da ake nufi a nan shi ne mata waɗanda suke masu bishi mata masu aure sune al-muhsanat an haramta an haramta muku aure mata masu aure mace tana karkashin wani baka halatta ga wani ba illa ma malakat aymanukum sai wanda ta muku san mallaka aka je aka yaki aka kama ko da tana da miji tana karkashin kafiri to in an kama ta wajen yaki a matsayin baiwa ko ta halatta ga mijin ga wani wanda ya wato ya kai ko da wani mijin ila ba ku ci wanda shi ne abin da ka tabbaci abin da ka kawo da maganganu saboda tsari ba ka taba jin su ba sai ya zama ba za ka iya zanci daga ko ka saba da su ka wuce dalili ko akwai hadisi da sahih al-khudri hadisi sahih al-khudri wanda muke bayani shi wasu amma illa ma malakat aymanu malakat suka ce dana ami wato dukkan abin da da ku san ba sai ba da su ce ko amma nan akwai lokacin da ake cewa qari'a al-iqra bi umumi lafzi لا تكون في السبب فأقول لك أنت كما على الإدوى ذات كان تكون في السبب لا يكون في السبب دونين إلا ما ملكت أيمانكم شيء أنت عيد المقتريات ما تكون قابل وجاك أو تحد الأوصاف هو هذا هو أما بيوا إذا أنت تتأويت أو تكون تأويت بالوجود دونين من قال صلى الله عليه وسلم يا غفري أزاني تدور أن تكون في الجنة وأنا سيدنا كذلك أنت أولي جاوب ولا غلط كذا ولا سيدنا ولا سيدنا تتأويت الاختلاف خصوص السبب فكل تجي أي دول سألة مسلمة أما يقول لك كتاب الله عليكم والنفس للتابع الله يحكم هو أبين الله يقول التابع يحكم هو كما أبين الله سبحانه وتعالى يقول التابع يحكم كل شيء وأحل لكم ما وراء ذلكم هو وأحل لكم ما وراء ذلكم هنا بكرة وديك إمام حفص ده إمام أحمد ده إمام الكسائي da imamu khalaf da imamu abu ja'far kirawi sun karanta wa uhilla lahu an halaka amma kawai kola da bin faɗa ba su ko sun karanta wa ahalla lahu to kaga an ce wa ahalla lahu ba mi da kuma ko da da bin da idara Allah alaikum wa ahalla aka ya da an ce wa uhilla an halaka wa yake halaka Allah wa yake halaka ko ba a kaddara sunan shi yasa shi ibnu bin Hibban da mun yi domin ba a kira Allah da mutum a ce alama da mutum fi fa'ili su ko malaman mutum ce a mabni ne mutum da ake cikin larabci amma akwai illa ko kariba da kuke fitar da wanda aka cikin larabci an gane ni domin Allah shi ke da izinin ya haramta ko ya haramta babu wanda ke sai wanda ya ba Allah wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba shi ne ya haramta قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بعد الدين لك هذا كبكر صديق الله ما وراء ذلك كما بايع والجن وانا أفكار طب كده ثم ماذا تبقى أنا مفهوم الآية سنين سنة وبعد ذلك سيما المسكتي آه وعلى ذلك akwai wata tsohon da su halatta ko su fi suna wata a gari ke da talafin waɗanda waɗanda aka jero a ban da waɗanda suka zo wani wuri da suka haramta su waye suka haramta da su zo cikin wani lissafi ba su ne matan babban Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wala an tankihu azwajakum min ba'di abada Allah ya haramta a auri matan babban Allah sallallahu alaihi wasallam har abada kaga ba wa a ga kuma ko su goma ko ba ko ko ko da ba ke da su goma wannan kuma yana da sun khususiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba shi da arawu da kuma ba duk duniya ba wanda yake ce idan ba wani ba ne ba kai ko sai dai ko so ko ko su ka in ba ku ki ba ku ko ne ka ba amma wallahi ko president duk duniya wallahi ku ci ba waɗanda shugaban kasa ya musu zo shugaban da kasa su ba su shugaba da su ba mai kuɗi zai musu ba wa su ba ba ma'aikin zai musu ko ba wa su ba talaka da wa su ba ba sarki ana wa su aure amma mu ba Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wa daga kan ce wala hasanki shu aqwa da ku ba shi ba je ka kai duk da kake da kai amale da ta ko sai ka kama ko ba ko ka ko an tabbaku bi amwalikum am halaka ku nema da dukiyoyinku tare da buwayin Allah da dukiyoyi ba dukiyar wasu mutane ba ba ko ka dukiya al'umma daga trezo ka ci amana ka kai aure wanda duke ba tare da kai bi amwali dukiyar ka milkiya ka kuma wannan milkiya wanda aka baka milkiya ce mu'akkaka saboda ɗan lokaci da ran ka ala da ka dukiya ko kuɗin ka ku samu ba za ka sannan ga wani ce ba za ka ba ce ta Allah ce ya ba kenan da aka ce amwali ka ta zama dukiya ta ka ce ta Allah ce ya ba ka amana da aka ka san dukiyar mutane kuka ta harka kake yau محسنين على يقويون وسكاري فمشير بهم الإخبار وتقدمت مصحفة وسكاري فمشير بهم ما أي ماذا هم أقوم على ديموس وكان لماذا وكان لمن لماذا غير مسافرين هنا ما مسلمة مسلمي بعض الشيء يجيبها فما استمتعتم به منهن نقطة من سلوك الجدال والسفهاء كن وجوههن فريضة تباع صداق فريضة الواجب طريقة ينتكي عن مقالب دول لا أولي تأمر فلك بي وعد أن أولي بكس السبب الدعاء وأن أولي في أمبار فلك أصلا تشيشي فوقو أن ينكش أصلا كمالي لو كنت رضا أن جي أن أولى أولي فلك فلك سجدي يا رجل أن تنرى الحالي فاو فلك يا رجل يا رجل آه سكت ذلك أن تدوز فلك جي فلك يا رجل لا يحصل بك فلك kada a wani aiki a gaba sai da kanin shi a kere mu sai a san da mutane da yi wanda ta alfa a da yi su kai da su a kai sai su irin wannan yari ta dace da in za a bayar da wanda a bayar sai a su irin da gaskiya mai mataki iri kaza a za a yi kuma sai a yi su da abin da ta fata wala da ariku Allah ce babu laifi a kan ku fi ma tarawai ku fi min ba'da fariba a da kuka yi yarjejeniya wanda ba su a gari mace za a kai mata sadaki da ka gari biya ba a hana sai mutum ko da wa inda ke kai ya kada da hali amma ba a kai mutum da wasu sai kuma ce ko bayan aure zan yi miki kaza ko da akwai wanda suna kai mata ba mata ko har ba ce ko in an daura aure zan ba ki biya in an daura aure zan kai ki mata ko ba kai bane za ka zama aure ki ma ta aure ki ba ka in an daura aure kace ko da kai ka maka wala ba ko kana kai mata wallahi dan ba zai ba ba ne ina ba ku ce kanka ya zo ba ya ba gida wallahi ko da aure wallahi sai ka rafe ya tajuya da ba tuje da ba aboka ya ci da juya kai a yi tashi gurin da ba ba ka tun ba ka da Allah ya ce إن الله كان إن الله حكيما الله كان عليما الله يا كتبت بدل حكيما من الحكمة شيء سيحارب ذلك ولا سيحارب ذلك بعد وصل إلى يوم القيامة إلى قبول الجنة جلس ومن لم يستطع منكم قولا ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لهم والله غفور رحيم sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man lam yastati minkum duk wanda bai samu iko daga cikin ku ba qawlan nasiha al-qawl ana dukiya a larabci duk da yake kun fasara shi al-qawl da bukata an gane ni amma asalin kalma ta al-qawl ba ta ɗaukar bukata ko ko abin da ke kayatar da a shine dukiya وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول home ma abuta dukiya ba su amma su su zo su mutu suna bukatar a gina gida mai kyau a samu mata masu kyau a cikin su mai kyau a samu sura mai kyau su su yi da hajji dan haka wanda bai samu dukiya ba an yanki al-muhsanat ikon ya auri al-muhsanat ƴaƴa wanda ba bayi ba al-mu'minat wanda suke mu'minnai fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat sai daga abin da damar ku zama na bayi min fatayatikum daga wato malam al-mu'mina wa al-mu'min agari ba a auren mace baiwa in ta kasance ba mu'mina ba ce agari akwai wata aya cikin surul ma'ida ta halatta da makaure ahli kitabi su kasance ƴaƴa agari ba masu ko ba haka to amma mushrika wanda ba ahli kitabi ba baiwa to ba za a wuce أما أرسل إبن مهدى لسوى أن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم كما هذا وأن آية بيان أولي ما ويتم منهم على الشيبة إلى ما تقول تلك ولي كما هو كذا وأن الآية إن أنا أنسى مقارنة لكودا بيوان كذا كذا إن أنت كودا أنا مقارنة ما وين أنا كم أبين حكي كذا da haka baiwa in ba ta da imani ba ta halaka sun amma in tana da imani sun za a yi aure a gani kuma Allah ya ce fa min ma malakat aymanukum min fatayatikum kan da mu'mina a gani ko da su kuce a mu'mina din ko da ba da imani sai wa sai a aure amma dai alqur'ani ya ce mu'mina wallahu a'lam bi imanikum Allah shine masani game da imani a'lam ko ko Allah wallahu a'lam bi imanikum Allah shine mafi sani anan ko da mun gane da min sabar fasal in mun ce wallahu a'lam bi imani Allah shi ne mafi sani da imani a gani wata zuwa da suka ce a wallahu a'lam bi imani Allah shi ne masani da imani in muka ce Allah shi ne mafi sani ina akwai da san imani ko ba haka ba shi ko imani cikin zuciya yake babu wanda ya san bai imani ba Allah ko ba haka ba to da haka kuka Allah shi na yake bantu da kaɗaikuwa da sanin abin da suke cikin zuciya da imani to wallahu a'lam bi imani ko Allah shine masaki da imani a gari sai da mutum in kun tafsiri na ba ana yi babbar bisu da a fasa shi da ba ana yi akwai wani wanda a cikin ba Allah wanda su malamin su ce a shi imani akwai alamomi da Allah ya farko da gari wanda su suna da imani ko ba haka ba to waɗannan alamomi in suka bayyana gare mu shi ne sanin da gare mu to in har ya tabbata abin da ke cikin suka ya dace da alamomi da suka gani ko Allah ya fi su wallahu a'lamu bi ibadikum ba'dukum min ba'd sashi kuma da sashi wanda ya kuma cewa a ce dan an faɗa idan da kai ka aure baiwa ba shi ke ko an ba ka da aure baiwa ba kai baiwa ba shi ke nuna ba ku ba ku ba ku ba kaga a musulunci babu yin wannan da kaza da kaza inda akramukum inda Allah asfaku inda rabbu asfaku wa ta'ala amma tabbata wanda kai da shi ke doya Allah ku ba ku ba ko da ku bayi ba shi ke musu ba ɗaya kada ku ta daga tashi ta da ku fanki hukunna ko aure bi idni ahlihinna da idnin ma'abudan ya zama ko sayyidin ita ba ku bai tun da bai ba aure da ba tare da idnin su abu ba sayyidin ta wa aluhunna ujurahunna ku ba ujurahunna sadaqatu ko ba to amma ai ba ku ta ba ba kai ko ba haka bane sai wasu malamai suka ce nan wa azu ba da aka ce wa azu mun da kuskure wani kenan ku ba shugabannin da su faɗa shi a gari amma sai an ka shafi shi a tsayi ko a siya da wani domin kamata ya ce wa azu a siya da hunna ku zuwa hunna ku ba mai gida sai wasu malamai suka ce a'a domin shi ana gaya cikin hankali ya an ce wa azu mun da kuskure wani ku ba mai wanda rage ta aiki kan ba da fakka ba shi sai yin sana don ita ba ta mallaki kan ta balle ta mallaki sadaka ta a ga da ko jalla ce bil ma'ruf ga abin da aka saba shi al ma'ruf abin da aka saba ko wani al'umma shi ne kuma abin da aka al'adanta yau da gobe shi na daga cikin abin da shari'a take hankalta ba kuma qur'ani yake hankalta shi wato ko bi habba wa amur bil urfi wa a'rid anil jahil duk da Allah da jalla ce bil ma'ruf domin rayuwa ta mutane ta wasu ta saba da kwanci dole sai an kuma zo da hurta shi yasa malamai suka kuma hurta al-ma'ruf wa urfan to game abin da aka shar'anta da haka al'ada in ba ta saba ba nafsi ba to ana aiki da ita a cikin shari'a misali da baka gane mutum ya zo ya sai mota a gane aka cikin mota sai ya zo ya ɗauki mota bakin fara ko da ya zo ya ɗauki mota ba ba da yunwa tayoyi ya tafi mai mota ina tayoyi ke a cikin mota wani ya ga gina a kariya za a yi ana sai da mota a cikin da samun tayoyi ana jeriya ana sai da mota ba kuma ga kace a sai su to al-ma'ruf wa mufar kal mashruu sharba ya ka kaza shi da ko ko zuwa sai ka a ga da bil ma'ruf ke nan fadakin nan da ake su bayi ne ba wai abin da kana ba za ka bayar ba a'a abin da ya dace da kima ita wannan goyar muhsanatin kuma in za a aure ta sai an nemi wanda take tsiya wani abin da mai kare kanta daga tsiya shi ne masarata domin na ana dukkan wato bayi domin bai zama masarata ne mafi yaya ya zama so mai kare kanta daga tsiya kuma yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala yake nisantar da mu daga auren mutum maza ghayra musafihatin ba ma su yin zina ba daga asabu ne shi ne ƙolon mafuki inda ruwa suke yawan ba ko da wuce to mace da take yawan da kamar an siffanta da ilimin da wurin da abubuwan ke yawan ba ba ko ne ya shi mutane suna da lada subhanallah jalla ce wala mutahi zati afda sannan ba masu rufin aboki ba alkhidru shi ne aboki jami shi afda mu kore ne dole ne ana rafa sai an yi abin da ake cewa amu iskola sannan sai an yi alinci sai mutane my friend dan uwana da aboki na ne ‘ya'yan musulmi suna kuma da ke haram wala mutashi da ne aka daga cikin shirin amurin mutum da wata kwan musu da kuka da saboda wata musu ko tana da kwan ko ɗaya ne babu gari da sai ta yi ha ya zama al'ada kasashen aboki kana shi kana gani ka ɗauki musu a zaka masallaci kana san ka gyara kai kana matsayin babban da ciwo ga kai kana san dole ko tare da kasa ana kai ana yi ana magana in kai yi magana kuma ita ba ta kafe ne shi ne na ba a kallon ko zama abokin da na ko zama shi ke nan kai ko sai ka shi da yau shi ba saboda ba ka babu wata alaka tsakanin kalin da mutum zai saka ko ka saka ba Allah ya haɗa Allah ya haɗa ko a ina a rufe doro kasa domin kasar da Allah ya kushe har in ana ya zama wannan ayatun in ba a yi ba a batutu za su suka iya dole sai an yi karatu tsakanin iyawa da iyawa a haɗa sai a ce to namiji ya zauna nan mace ta zauna lokacin da muna lafawar akwai wani kushe wanda gare mu wani malami a kasar misir da aka kawo shi in ya zo kan ce mata su koma baya maza su komo ba amma da profesor ya zo na ma wani faransa da ce haya kawai shi da rarraba ba mata su komo ga maza su komo kai da bisa a yi ga shi da abubuwa sun tafi mun zaka kai guda ba ka iya bambanta lafiyar a Niger da lafiyar a Tel Aviv kasa Isra'ila yan fara sun tuka da maza ana cewa ga su suna ɗaukar motoci in za a yi wasu sun yawo sun gaya wa duniya ko za a yi a je a shafi a shafi ya ga kada shi kada gani kada da abon wai kai an bayi su har da suka kawo a tushe su daga zo gaba gari ka ce ma ba ba da har da yi na ko ga abokin na sai ka ce ka ba ku ko sai ba da Allah ta kuma ida wa sinna wanda su malamai suka ce idan suka musulunta a gani ko ko kuma ida wa sinna idan iyancin su ya bayyana suna gudun gida fa in atayna bi fahishatin idan suka zo da alfasha fa alayhim da nisfu ma ala al-muhsanat min al-azab suna da rabin abinda ƴaƴa waɗanda suke suna da shi na su rabin shi da azab da to mene suke da shi na azaba shine suna da bulala da kuma hukuncin da ya ba الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بأبي ذنب idan za a rabe azzali ko zali ba kowa ba waɗanda suke ƴaƴa ƴaƴan da kuma waɗanda suka bai aure ba fajiri duhu mi abda fajiri duhu da wahid min wani abda ba kowa da kuma dula da to da yayin ku idan bayi ne dula da wahid sai mu dula da hamsin in mu suka bai aure an ga yanzu da aka fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-adab kaga da mutum azzali ko zali wato mantuq ne amma fa in uftin fa ida uftinna uftinna kida yin da cewa fa in atayna bi wahidatin fa alayhi tasdiqu ma ala al-muhsanat yana yin wato na al-muhsanat wadanda ya aka mafhumi ke cewa cewa bai taɓa yin aure ba kuma ɗa idan bulala hamsin za a yi taɓa yi ba ko ba ba bulala hamsin to in ta yi aure to in ta yi aure fa idza usinna fa in amila bi ma'ruf fa alayhi nisfu ma 'ala al-mustaqim min al in bai wata sabon ko ta bayyana da zahira hikma sai ta je ta yi da an saba da ta bayyana aure ba sai ba bulala ba hamsin ko ba ba shi ko ta in ta yi aure in bai yi aure ba bulala ne to in ta yi aure in yayi da zai za a ji shi to bawa in yayi aure in yi izinin da ake ha sai ba wasan da suka ce wannan ayar da ke cewa a shaiku wa shakar idan gada ya wani muhu mai fanta wa mai shekar da mafi kawo shakar cikin ayoyi sannan kuma wasan da lafiya ne wasu aiki da hankali suka ce to an ce ta in yi izinin ya taɓa ya aure a ciki to in bawa ya taɓa ya aure yin da ya ci domin shi bawa za mu ɗauka daga mutu sana zai fi kiyasin bawa da bai wani suka bai aure ba a gane ni hukunci su zai canza guda da aka hasu iya da zamu a gane ni to amma in ya zaman to bawa ya taɓa yin aure sai ya yi zina ni za a yi bai wa ta taɓa yin aure sai ta yi zina ya za a yi ko akwai auren ko ba auren hukunci yana to wanda kashi gida sai mu tsaya mutum da kun gobe da ya samu kuma kai shi tun da babu da mutuwa ko babu da mutuwa kun tuya babu da mutuwa da kuma ce wannan hukunci babu shi kawai za a zo kan kowa da yan kuro shi ke ba mu shi sai malamu suka ce a bawa in ya yi da ya saba ya aure ko bai wa kula da abin da a gani domin shi ne haddin da aka kai da kula da abin to shi ko yanzu ya wuce laifin da aka ya saba ya aure sai aka mai kula da abin sai kuma ai kula da abin da mutu ba ko ba ai mutu ba ne sai ku ce a ba da hankali ne ake yi ita hukuma an yi da ne don saboda a hana mutane aikata ba kowane abu ne ake son sai an zo an raba an gane wannan na biyu kuma su kula da nan ɗari su ne a matsayin hukunci yana yi wa a yi kula da ɗari a sake shi ya mutu saboda wannan gashin da kanci ko ba ka gani kenan wai ita uku ba a cikin ba wai ana so a aura ne da ba a hana aikata wa ne shi yasa aka ce ana kulore ba na kuma ce sai kowane hukunci an zo an raba shi ba ka za ka ka ina ba kuma cewa lokacin wani musulmi ya ko wani ɗan ali su musulmi wannan ba ka so a ɗauki a cikin wannan ake ko an ce shi wata a jini to in ya ko tare ya ga in bawa ne yayi aure yayi zina shi ko zai yawa tare da shi ko dai ko in mutum shi da bai bawa da shi to da hukuma ce aka ce ba ita hukuma ba ne da ake shi ba abin da ake bukata da hukuma ta hana a aikata ba ta cikin aure mun fahimci wannan da kyau fa idza usilna fa in atayna bi fahishatin fa alayhin nisfu ma ala al-muhsanat min al-'adab ذلك لمن خشي العذاب منكم ذلك wancan wanda ya gabata hukunci da cewa a aure baiwa liman khashiya al'adab minkum da wanda ya ji tsoron afka ba su daga cikin a gani amma duk da yake wasu suka rinsu a'a auren baiwa ko da akwai ƴaƴa ko akwai halin auren su da ake auren su sai suka ce a'a liman khashiya al'adab minkum kenan zalika afdalu liman khashiya al'adab minkum shi abu bi daidai in kana da halin auren diya ka aure diya ya fi aure baiwa su a wajen ku mafifici amma jamhurin masu ulama sun bai cewa auren baiwa bai halatta sai in babu halin aure domin wa man lam tastati minkum aw an lam yankiha al-muslimat al-mu'mina fa min ma malakat aymanukum min ma yaqulu billah ala cewa an tasbiru khayrun lakum malaman na suka ce an harfu nasbi tasbiru fi'l mudari mawsuf bi an wa alamatu nasbihi harfu nur li annahu min al-aqdar al-khamsa wa huwa mubtada تكذيبه صبركم خير لكم hankurinku shi ne mafi alkhairi ne domin shi khairin ya zo zama abin da kuma yi ya zo da mutum wasuri to ga suka ba ma a ce khabar ina muka da an da bilinta wa tusabbuku khairun lakum allati wa an tasumu khairun lakum siyamukum khairun lakum wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai to amma a nan abin da sun mutu aliki aka shi ne cewa auren baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu sharuɗa sharuɗan da ta farko da wato ba da ikon da za ka aure ya wanda shi abin da jami'ul ba da su da shi don ya ce wa man lam yastati ko ba ba abu na biyu su zama su tana da imani min fata ya ji kumul mu'mina ta ga Allah a gari na uku ya zama mai gidansa ya yarda fanki ruhun da bikin ni ahlihinna na uku a ba da sadakinsa wa aku وأمرهن بالمعروف نبيا تزمن كنا الحفظ محصنات غير مسافحات نشد زمن كنا صورهم أبكى بنا ذلك لمن خشي العلم منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وأنا بقول لك وأنا عايز شيء ما لم يسبقي زاد رغبة ما تبدو سبحانه أعويل فأنا مسلم تقسيم العلم أقول لك كما تقسيم العلم زاد رغبة أقوى سيدنا ذاك كان يسوع يمشي sai ba da suke su matan da suka haramta a harba na farko za ka kasa hujjar gida biyu akwai at-tahrimul mu'abbad akwai at-tahrimul mu'akkad at-tahrimul mu'abbad waɗanda sun haramta har abada ba ya da zai a wurin su ya za ka gane wannan sai ka dauki wato al-wa'adun matan da mahaifiyar mahaifiyar tahrimul mu'abbad ne har abada ba za ka ila ba za ku ce su ne wanda ake kira al-muharramat bil yusuf ko ba haka ƴaƴanka da jikokinka su ma sun haramta gare ka ƴan uwarka da ƴaƴanka su ma sun haramta gare ka yanka ko kora ila ba za ku ce iyayen ku dan uwa su ma sun haramta gare ka mahaifiya yan mahaifi ko kaunar mahaifi yan mahaifiya ko kaunar mahaifiya wanda sun haramta gare ka al-muharramat bil yusuf saboda alaƙa da su ta hanyar haihuwa ci gangan sannan akwai al-muharramat bil yusuf waɗanda su ma abin da suka haramta gare ka hanyar shayarwa su ma wanda ta'ayyul muhabbar ba ya da haka a wuce wa akhawatu min radha wa ummahatu misali ba a ba su haramta gare ka ko da ka mallake su ta illa ba mallake kai shi da ba ku to ne sannan kuma akwai wanda suka haramta gare ka ta hanyar al-musa'a ta hanyar sarkuta ba da yaro wanda shi suka haramta gare ka ummahatu misali ma'aikiyar ba ta ko ko ko ta ko ai ko ta ba ne ko ne saboda ka aure ne ina ba ta ce ita ba ne yadda za ta haramta gare ba su kasa kai in kai ku da ba ka ta ta ba ko kai ku ba ba ta haramta gare ina ba ta ce ma ta ba ai ku haramta gare ka dan da ake shi ba ya aure ku ka ta ko haramta gare ka ina ba ta ce ma ta kanka da mazo ta haramta gare ka biyar ta saboda sun ka wanda su ne da ku ga wani su haramta abin to amma akwai at-tahrimul mu'akkad shine tahrim wanda na wani dan lokaci na farko da cikin shi da Allah ce wa an tajma ku bayyana al-muqtari an hana a hada dan uwa guda ya da kauna hada ku haramun ne amma da wanda bai yana ka auri kauna ko ya ta ko Allah yana yiwuwa a samu fahimta tsakanin da ƴan uwa in dai mutum busukiya a kan yi rukun lafiyar suke da ya yawo halal babu wanda ya sai haramta ina ba na abincin ko kuma da ita ba Allah sun ce ba a hana mace ba a hana mace da yar mahaifinta ko kankan kanwar mahaifinta ko kuma yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ko ba haka bane dan uwe la tushba ba a hana wani ne an aure wanda ana da wanda ana yan kawo ina ba na kuma fahimta da wannan at-ta'ibul mu'akkad in inda sun kushe to wannan da wal muhsanatu min an-nisaa mata masu aure ba aure ba aure kuma aure ne ne duniya ko ba ka ba mu take ka ba shi ke da take da ruwa take ka da take da aure ba ko ba ka ba to wannan da kuma ana ikin da mutu wariya da take da sai ta bakari sai sai wani aure ba to daga cikin kuma da wani lokaci suna harafa ne kace mace mazina ce in mace mazina ya ce wa murri mazalika ala al-muslimin الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين رسول الله رسول فصل سورة قوي رسول فصل سورة أمام رسول فصل سورة قوي كده مدنا في حرام دومين كو يقول أنا مدنا في حرام إنتي أقوي كم دوم كنا كفاري ديو كنا كنا كنا رسول أما تيجي وين كنا كنا كنا كنا وتلاقي ما كنا كنا كنا مجرد مشركة kuma ba a halin cuta ne wanda ya kuma haram ne a wani in ka musu ba shi ke da sai a wani wala ta ce wani shirka hatta yi umin Allah ce hatta hukumar raya in ka musulunta sai a wani ina ba za mu ce to amma cikin at-tahrimul mu'abbad akwai matan bauta Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajakum min ba'dihi abada sannan akwai kabiya guda biyu ba ko sun ka bari a na farko masu da aka yi ali da ita da mijin jamhurin malamai sun ce cewa in aka yi ali ba a sake a kawai malamai suka ce ba wani da mijin abin da ya tsare aka raba auren saboda babu yarda a karin mata da miji an yi da haka ko ba amma babu mutum da ya hana su sake da kawai na aiki na biyu a mazhabar mutama da shiya idan ba su kai aure cikin inda aka gano sai a ce ba su sake ganin wata harama ko ba shi ba wanda babu mutum ya shi amma tsoratarwa ne da kuma sassu saraya saboda mutane su tsoro wanda shi ba su ke cewa a haramta gare shi abu amma ba ta mace ba tana izinin da bayan ta ƙarfi ta in ta yi aure ke ita ba sai a bar ku sake yin da ita ƙarfi ta zai yi aure ya amma ba da suna tsoron ma ko da kuma rikin sun da aiki ina ba ta kace da haka ko da dantane ayi da kuma wanda ba mu ta kuma ayi ne ne ba dan ka wata rana ta ba ta ba kan ji ina ba ta kace sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya yi
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
Allah ya ce yuridu Allah li yubayyana lakum Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan don ya bayyana muku akwai cikin aya fa idza usinna namaka akwai kirawoki daban-daban wadanda wata rana ko da ta fi karbu sai kai haka domin imamu Hamza da imamu Kisabi da imamu Khalaf da imamu Shu'ba sun karanta fa idza ahsanna idan kuka kare kanku fa idza usinna idan kuma aka kare su domin mace kare da ake yi ita ta kare ka saboda da yauci na ta ko amma wani lokaci in babu al'umma na gari ke wani sabu na lafi bari za ko sinna idan aka kare su dole ka tashi sai ka kare ina ba muku ce wani yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana son ya bayyana muku kaga duk waɗannan sai da suka zo daga farko su ba har wannan Allah yana son ya bayyana muku wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah ya shirya da ku hanyar hanyoyi sanan sunan alladhina min qablikum ko ba ba jirgi da sunna hanyoyin mutanen da suka gabace ina ba ta ce don ni Allah ya sunna bayyana maka don hankali bai isa bai gano dukkan al'ummar da suke da alaƙa da shi wanda suke cewa da an bar mutane da hankali ba su gano gaskiya ba gaskiya ba li yubayyina lakum don ya bayyana muku in ba dan Allah har ba wadansu da cikin wadansu kana da wasu yanzu ba da akwai ayoyin akwai ci gaban da ilimin zamani kana aikata ba kuma ga mutum ba ma aure ko tana asiri ne to ya ga bai bayar da ga in hankali kai ga ko da wa yaqiqu sunan alladina min qablikum alla yashiyakum hanyoyin wadanda suka gabace ila ba ta aure wadan kuma da suka kira da akili salalan sunan alladina min qablikum shine tauhidi a cikin shi domin tauhidi abu ne wanda ya kasance guda a gane tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa ga yau addinin da aka ce annabawa su shine addinin tauhidi tauhidi kai an gane ni shi yasa suka kafa hujja da wannan suke cewa Allah ya shara alakum min ad-din ma wasa bihi Nuha wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بعد بيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت فهذا توجيه أجنبي ونسبة لنسبة أنت سنن سنن كما جمعي من سنة شريعة تسمى أن تسمى gabace mu ake a gani shi ne mutane da suka gabace mu abubuwan da suka gabata sai mu yi koyi to wannan ya ga alamar usulin fiqh sun yi sabani a kan masa babu wanda su malamai suka fi cewa abin da ya gabata da waɗancan ba shari'a bane a gare sharɗu man qabla da ake kira shin shari'a da ta gabata da mutane wanda suka ce duk abin da ya gabata da su in dai kun ga alqur'ani to shari'a ne wanda su malamai suka ce a duk abin da ya zo ba shari'a bane wanda suka shakka fiya to inda matsala take in nasi ya zo ya nuna shari'a mutata bai wannan to ai ba shari'a bane ko ba ka tunda an ce an shafe to in kuma shari'a ta tabbatar da shi an zo an wata ta mutu kuma an wata ta mutu ko ba haka misali an wata ta mutu cewa mu yi kisafi ya ayyuhal ladina amanu wa kutiba alaykum qisasu fil qatl kenan da Allah ya sauka ta alayhi fiha an tasu bil jafi wal ayna bil ayni haswa kaza aya cikin at-tawra an ce in an kashe an kashe kuma aya ta zo ta zo kenan babu da shari'a to amma abin da ya zama to an wajabta musu amma ba ku samu aya wadda ta nuna an shafe ko ko an tabbatar da shi ga yau ya za mu ci shi ne malamai suka ce a'a wannan shi ma sharhun lana domin alqur'ani Allah ya kawo ayoyi shi fa'tabiru ya ulil absar laqad kana fi qasasihim عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يختار ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون misali sharku man qablana a jefe wanda yake yayi zina can cikin addawa haka yake an gane shi Allah ta alam tara ila alladhina qutu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkumu bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sababu nuzul kamar da aka kawo wata ce guda da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shi musu hukunci aka ce jefewa a cikin alqur'ani da ba haka da bane za a cikin alqur'ani to ku ɗauko littafin ku suka koyi da a cikin alƙawarin majalisa abu kaga wanda ya fita shan kuma kuma da farko ya ayi alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum yana cikin shari'a sallah annabi Musa wa aqwa aqim salata li dhikri kuma kan da ba to kuma an ce wa aqim salata wa atu zakata to duk wanda ya kasance بني إسرائيل أنتم في كتاب وكتبنا عليهم فيها أن تدخل النفس وبعدها ثم أنت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وكتب على نسبة وقت الذي يتفقد في الشريعة مدة الاسترباب إن تبع شافي شباب an gane to ko mun samu da wani ya umurce mu da mu ya so shi umurce ko ba mu samu mutum da an ce fa tabiru ya kamata mu yi shi kenan wa ya hadiya kun sunan da bi da kafaru shi yasa ibnu abbas da yazo a cikin suratul sad sai ya yi sujada an gane إلا جوا يرادا وكنت ما جاءتك فإنكم في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما سوء الحساب فقال وخر راكعا وعلا النبي داود يا أبا يا سجدة سيدنا ابن عباس رضي الله عنه سيدنا سجدة سيدنا ابن شعيرة كما هو يسعى على القرآن وأي النبي داود أبا يا سجدة يسعى حتى تفهم هداه ومهتدي كي يقول يقول الشريعة الشريعة الشريعة يريد الله ليبين لكم الله تعالى الله يلام يمكم بيان حرما ويهديكم سنن الذين من قبلكم يشريتكم hanyoyin waɗanda suka gabace mu wa yatuba alaikum kuma Allah ya yi muku wannan da yake tuba mu da ya fada mai muku bayani da kuma ya kama ku da azaba kuma babu wanda yake tafi Allah subhanahu wa ta'ala an gane ni wallahu yahkum la mu'aqiba li hukmi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun wa la yaqafu uqbaha amma dudda ahad Allah bai zalunci sai yayi bayani wallahu Allah alimun masakina ya san abin da yake gyara hakimun Allah wani na baya yin zalunci bai yin abu ba zai Allah shi sai kuma ta shi rike kuma kuma Allah ka sai kuma mu ga Allah ka sake ga Allah saboda shi masu rayuwa ne kuma ta ga ta abin da muka faɗa da mutum ne da shi ba mu dala wanda muke kuskure Allah